بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، شرح السنة نا إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله almuzani ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ɗari shida ɗari biyu da sittin da hudu rahimahullah za mu tashi ne darasi na uku a gaba ta farko inda yake cewa alin ala arshihi wa huwa danin ya'lamuhu bi ilmihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umuri وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما لنجتي العلو لو ككات الله وهو القاهر فوق عباده ذاك الله العلو الله دوكك بل رفعه الله إليه إليه يسعد الكلم الطيب ونغلق ونن سنا قد علوينا الله malin ya ce alin ala arshihi Allah alin ya ɗaukaka sama da al'arshinsa wa huwa danin amma kusa yake bi ilmihi da iliminsa wa huwa danin Allah kusa yake bi ilmihi da iliminsa Allah a sama yake Allahu fi sama ya ɗaukaka a sama Allah arshi sama amma kuma danin kusa Allah yake bi ilmihi da iliminsa ma yakunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum wala kaza wala kaza to wannan ma'iyya ce kun ga da ilimi ko to shi ne cewa huwa danin bi ilmihi min khalqihi daga halittunsa a haɗa ilmuhu bil umuri ilimin Allah ya kewaye al'amurra gaba ɗaya ilimin Allah bayan ilimin ka bane ko ilimina ko ilimin shi da haka a haɗa ilmuhu bil umur ilimin Allah ya kiwaye komai da komai wa an faza fi halƙihi sabiƙal maƙaduri na kuma ya zantar a cikin halittunsa sabiƙal maƙadur wato abin da ya gabata na ƙaddara eh abin da Allah ya ƙaddara zai faru to Allah ya zantar da wannan wannan abin zai faru ya'lamu kha'inatal a'yuni ya san maha'inciyar ido wa ma tukfi sudur da kuma abin da zukata suke ɓoyewa su duk wani abu da ido zai kai gare shi misali misali wanda baka so ya gane kana kallon wani abu to ya ɗauke idan shi sai ka yi maza ka kalli wannan abin kamun ya maido idan shi to wannan Allah ya sani sannan kuma duk abin da zukata suke ɓoyewa to shi ma wannan abu ne da yake cikin ilimin Allah Allah ya sani fal khalqu amiluna bi sabiq ilmi da haka halittu suna aiki da ilimin Allah da ya gabata ilimin da Allah ya riga ya kaddara shi da haka halittu suna aiki ne da sabiq ilmihi abin da ya gabata na ilimi na Allah wannan raddi ne akan qadariyya kenan alladina yaz'umun anna Allah ta'ala la ya'lamu al-ma'asi hatta takun Allah bai san ma'asi ba laifuka har sai sun faru to al-muzani sa'al al-muzani shaykhahu ash-shafi'i faqad shi al-muzani ya tambayi malamin sa shine ash-shafi'i ke cewa ya aba abdullah ya aba abdullah man al-qadariyya faqal sai ya ce humul ladina za'amu anna allaha la ya'lamu al-ma'asi hatta takun yace su ne waɗanda suke riya cewar laifuka Allah bai san su ba har sai sun sun faru sannan ya san su bai haƙi ya fidda wannan a cikin manaƙib shafi'i da isnadinsa da haka wani raddi ne ga ƙadariya wa nafiduna sannan kuma su halittu masu zantarwa ne lima khalaqahum lahu ga abin da aka halicce su don su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to amma aikin zantarwal inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura an baka zabi wa nafizuna da haka su bayi su ne masu zantarwa lima khalaqahum lahu ga abin da aka halicce su don shi min khairin na alheri ne wa sharrin ko kuwa na sharri ne da haka bayi suna aiki suna aiki ne wanda yake na alheri bi amrihi kenan na sharri kuma bi qada'ihi bi qada'ihi ko to shi malam ya ce la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a su bayi ba sa mallakar wa kawunan su wani abu da zai amfane su na aikin ɗa'a a'a ba sa mallakar wannan da haka wannan gamdakatar ne na Allah wala yajiduna ila sarfil ma'asiya an hadafan sannan kuma ba sa samu ba sa mallakar tun kuɗa ma'asiya wani laifi to ba sa mallakar wannan shi ma abin da tun kuɗa wannan da shi eh ba sa da wannan la yamliku da li anfusihim min at-ta'ati naf'a ba sa mallakar wannan haka wala ya ji nuna ila sarfil ma'asiya sai sarfin wannan ma'asiya ɗin ana hadaf a su kuɗe ta ba su da wannan shi ma yasa kullum ake son ka ringa addu'a ka neman gamdakatar Allahumma a inni ala zikirka kuma ka taimaki ni kenan da taimakon Allah ne domin la yamliku li anfusihim min da'ati naf'a eh a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadati wasta'inu ku nemi taimakon Allah ko bis sabri was sala sai ani ana neman taimakon Allah da agajin Allah ka kun ga hira taimakon Allah ne ake samun wannan malam ya ce khalaqal khalqa bi mashi'atihi Allah ya halitta halittu bi mashi'atihi da garan damarsa malam ya ce min gairi hadatin kanat lahu ba tare da kuma Allah yana da buƙatuwa ga su bayan ba me Allah zai da kai khalaqal khalqa bi mashi'ati ya halicci halittu da garin damarsa min ko an min gairi hajatin kanat lahu ba tare da kuma akwai wata buƙata ba wai da Allah yake da ita sannan ya halicce ka wa khalaqal mala'ikata jami'an li ta'ati Allah halicci mala'iku gaba ɗayan su don su mai da'a dan wasu mala'iku la ya'suna Allah ma amarahu ba sa saba ma Allah ga abin da ya umarce su da haka ya halicce su dama saboda da'a gare shi ba su taba saba mashi ba wajaba lahum ala ibadatihi Allah ya sanya su ga ibadarsa su ringa bauta mashi tsalla fa minhum mala'ikatun da qudratihi lil arshi hamilun akwai mala'ikun da da kudura ta Allah da iko na Allah hamilun al'arshi suna ɗauke da al'arshi wai hamilun arshi rabbika kenan wa ta'ifatun minhum wasu kuma daga cikin su haula arshihi yusabbihun su kuma tasbihi suke ko da yaushe haula arshi tasbihi tasbihi ko da yaushe suna tsarkake Allah wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wasu kuma suna nan aikin su shine tsarkake Allah bihamdihi wasdafa minhum ya zaɓa daga cikin su rusulan yan aiki ila rusulihi zuwa ga manzanninsa sai kamar aika jibril Allah yana aika shi yi wahayi ga annabi Muhammadu sallallahu wallahu yasdafi min al mala'ikati ci rusulan cewa min al nasi kenan wa ba'dun wasu kuma mudabbiruna li amrihi suna ko mudabbarun li'amali ana jujjuya su ana gudanar da su ga al'amarin Allah kan mudabbiruna masu gudanarwa ne li'amrihi ga al'amarin Allah sai Adamu alaihi salam malam yace thumma khalaqa adama bi yadihi sannan kuma Allah ya halicci annabi Adam bi yadihi bi yadihi da hannunsa ba hannun Adam ba bi yadihi da hannun shi Allah sai halakatu biyade thumma khalaqa adama biyadihi sai Allah ya halicci Adam da hannunsa hannun Allah wa askanahu jannata ya sanya shi aljannarsa ta da nutsuwa ya sanya shi aljannarsa shi Allah kenan wa qabla zalika kamun nan khalaqahu lil ard Allah ya halicci annabi Adam ne dama dan ya zauna a ƙasa a gidan duniya wani hahu an shajaratin Allah ya hana shi daga cin shajara itaciyar nan Allah ya hana shi hashidin ya zo ya ringa masu nasiha ko hal adulluka ala shajaratil khuld shin yanzu ba zan yi maka nuni ba akan wata itaciya ta dawwama wa mulkin layabla sai ya ruɗe su da abubuwa guda biyu dawwama da kuma mulki to kuma ma na haku ba rabbu kuma an hazihi shajara ce ai ubangijin ku bai hana ku ba ma na haku ma rabbu kuma an tilkuma shajara ce wa kullu kuma inni lakuma lamin nasir to ni fa yanzu nasiha nake muku eh nasiha nake muku yanzu kaza kaza kaza kaza kaza fa azallahu shaytan sai sai ya zamar da su fa azallahu shaytan anha to wannan shine to wannan kenan wani hagu Allah ya hana Allah ya hana su ya hana shi ayin shajara game da wannan itaciya to amma da yake hukuncin Allah ya riga ya kaddara sai ya ci qad nafaza qada'uhu alayhi bi akliha kaddara da hukuncin Allah ya riga ya zanti ga annabi Adam bi akliha akan sai ya ci wannan itaciya yasa za ga wasu yanzu a wallahi duk babu mani ya ja mana annabi Adam wallahi da bai ci wannan mura yanzu wani aljanna kowa ya gaya maka Allah riga ya kaddara mashi Allah ya halicce shi dama qabla zalika lil ard eh qabla zalika lil ard khalaqa to kuma sai ya zama na fara qaba'uhu alaihi bi akliya Allah ya riga ya kaddara ya hukunta gare shi zai ci wannan itaciya kuma zai fito daga cikinta thumma btalahu thumma btalahu bima na hahu anhu min ha sai ya jarabce shi ga abin da ya hane shi game da shi min ha ga wannan sun masallata alaihi aduwahu sai Allah ya sanya gare shi aduwahu makiyin shi fa agawahu alaiha sai ya rudar da shi akanta waje ala aklahu laha sababan ilal ard kenan ko sai ya sanya cin wannan itaciya da ya yi sababan shi ne sababi ilal art in ga fitowar shi daga aljanna kenan zuwa al'art fama waje da ila tarki akli hasabila ce samu ba ga barin cin tabbata ta hanya babu yadda zai ga ya ga misali bai ci ta ba eh fama waje da ila tarki akli hasabila eh bai da wata hanya da zai kauce wa cin wannan wala anhu laha madhaba ko kuma ya karkata ga wata matafiyar daban a'a haka Allah na faza qada'uhu alaihi bi akliha to wannan babu yanda za a yi ba za a kauce ma wannan ba ba zai kauce wa cin wannan ba to haka Allah ya riga ya kaddara kuma ba za a kauce ma hakan ba malam yace thumma khalaqa lil jannati min zurriyyatihi ahla sannan kuma sannan kuma Allah ya halitta liljannati ga aljanna min zurriyatihi daga shi zuriyar Adam ahla ya halitta wato ahali wanda suke na aljanna thumma khalaqa min zurriyatihi ahlan liljanna sannan kuma ya halitta daga zuriyar Adam wanda suke ahali ne na aljanna fahum bi a'maliha bi mashi'atihi amilun da haka su ɗin ga ayyuka na aljanna da ganin damar Allah amilun suna yin aiki da zai yassare masu tafiya wannan aljanna ɗin fasaniyar siruhu iliyusra wa bi ƙudrati da kuma ƙudura ta Allah iko na Allah wa ihatihi da nufin shi yanfilun suke zantar da waɗannan ayyuka suke zantar da su kuma duka wannan dai da menene da mashi'a ce ta Allah da kuma ƙudurarsa da irada tasa malin ya ce wa khalaqa min durriyatihi linnari ahla wa khalaqa linnari ahlan haka Allah ya halitta ma ɗan wuta ahali ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wa khalaqa Allah ya halitta linnari ga wuta ahlan ahali min zurriyatihi daga zuriyar annabi adam yace fa khalaqa lahum ayunan ya halitta musu idanuwa wanda la yusiruna biha ba su gani da su na iktibasi ko wa adhanan ya halitta musu kunnuwa la yasma'una biha ba sa gani da su wa quluban ya halitta musu zukata da la yafqahuna biha ba sa fahimta da su sun zama kenan wa iyyarau sabilal rushdi la yattakhiduhu sabila ga hanyar gaskiya ta shari'a ba sa riƙar matafiya wa iyyarau sabila gayyi to yattakhiduhu sabila Allah ya tsare mu fahum bidhalika anil huda mahjubuna sun kasance game da wannan game da shari'a mahjubun an katange su ma game da shari'a gaba da suna da hijab tsakanin su da shari'a wa bi a'mali ahlin nari da haka ya zama da ayyuka na yan wuta bisa biki kadari da abin da ya gabata na kaddarar Allah to ya amalo na suke aiki to wannan kenan sune aka ce ulaika kal an'ami la ce ma bal hum adal kai san ma fi su ma to kaga wannan abin ya kai so wannan kenan kuma anan ne zamu tsaya insha Allah sai mu tashi al iman wal imanu qawlun wa amalun kamar da ya faɗa gabata shidda kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله